fasulun fi alifi ta'anis hukunce-hukunce da ya shafi alifi ta'anis wa alifi ta'anis za tu kasri wa za tu maddin nahar unsal hurri yanci alif na ta'anisi kala biyu ne akwai za tu kasri shi ne wanda yake maksuri wanda karshen sa alif ne wa za tu maddin shi ne wanda ake ce mishi mamdudi wanda sa hamza ne misalinsa na'u unsal hurri mu'annas din al-hurr ma'ana mufradin hurru shi ne al-gharra'u al-gharra'u mu'annasin mufradin hurru shi ne al-gharra'u ya ce unsal hurri ne saboda alwurru din yana zamo jam'i muzakkari yana zuwa jam'i na mu'annas shi sa yace unsal hurri al-gharra al-gharra'u to alif da hamza da yazo karshe shine mamdud misalin maksuri da bai kawo misalin sa ba shine kaman kace Musa kaman kace Isa ko al-Mustafa al-Mustafa والاشتهار في مباني الأولى yubdihi wazulu uraba wa tula ya ce shahara wajen auzani da ake ginawa na alif ta'anis al-mafura shi yake nufi da al'ula wanda ya ambata da farko yubdihi wannan shine khabar na ishtihar din yubdihi wazulu uraba wazan din uraba shine yake bayyana yake bayyana shi watula da wazanin tula uraba wazaninsa fu'ala fu'ala atula kuma wazaninsa alfu'ula alfu'ula uraba din ana gaya wa fitinannen fitinannen mutum ko kuma fitinannen abu ko wata musiba da ta auku sannan atula wannan kuma mu'annasi ne na atwal mu'annasi ne na atwal sannan kuma wannan wazanin fu'ula din yana zuwa masari kamar misali a arruja wazanin sa fu'ula wannan masari ne shi wa marata haka nan wazanin fa'ala wazanin fa'ala marata din wani nau'i ne na tafiya misali masha zaidul marata ma'ana zaidu ya yi wani irin tafiya na takama na jiji da kai marata wani nau'i ne na tafiya ake ce mishi marata wa waznu fu'ula jam'a aw masdaran aw sifatan ka shab'a sannan kuma wazanin fa'ala bi fatil fa'i wanda yake zuwa jam'i kaman katla ko sar'a jam'in sare da kuma katil shi ma maksuri ne yana zuwa kuma mazdari kaman takwa ko da'awa au sifatan kuma yana zuwa a sifa kaman shaba'a yadda shaba'a shaba'a wannan duka auzari na ne na ismi maksuri وكهبارا ثمها في بطرى ذكرى والهسوس مع الكفورة يتي وكهبارا yana zuwa da wazanin fu'ala fu'ala fu'ala din shi ma yana cikin wazanin a mafus hubara din sunan wani tsuntsu ne summaha summaha shi kuma duk wani abu wanda yake bafi wanda ba shi da amfani wazaninsa shi ne fu'ala wazaninsa fu'ala da tashdidil ayin duk wani abu batacce marar amfani fi batara shi ne fi Allah wazani fi Allah bi tasri sa'i fi Allah shi ne kamar misalinsa fi batara fi batara an ce fi batara wani nau'i ne shi ma na tafiya za ka ce masha zaidun fi batara zaidu ya yi wani irin tafiya na tangal-tangal shi kan tafiya na wanda ya sha giya yana maye zikira kuma wazaninsa fi'ila wannan zikira din nan yana zuwa masdari kamar yadda ya kawo zikira wannan masdari ne yana zuwa jami'i wani lokaci kaɗan amma kamar zir kamar zirba zirba wanda a ibn mali yana cewa jami'in da yake zuwa da wazini guda biyu fi'ila ɗin nan su guda biyu ne kawai akwai zirba akwai hijila banda zirba da hijila to babu wani jami'i da yake zuwa da wazini fi'ila da wazini fi'ila asali yana zuwa shi yawanci yana zuwa masdari ne kamar zikra zikra wa sisa hisisa shine fi'ila wazanin fi'ila fi'ila hisisa ma ma'anansa min min alhassi ne misali kwadaitarwa akan abu misali hassa zaidun amran alal muraqabati alal muraqabati hisisa ya zamanto kamar masdari ne wanda yake nuna ma'anan hassu da taharibi ma'al kufura sai wazanin fu'ula wazanin fu'ula wannan kuma shi kuma yana zuwa a abin da fure yake fita a ciki misali ganye in zai fidda fure sai an yayi masa wani wani kwariya ko ya mishi wani gida a cikin wannan to fure yake fita wannan wi'a wi'a bal'i abin da fure yake zama a ciki kafin furen ya zamo ɗa to wannan shi ake ce mishi kufura a larabci kufura kaza ka kullai ɗa ma'ashukara yake hakanan wazani na kullai ɗa kullai ɗa ɗin nan shi ne abu ne wanda yake a cuɗanyayyen abu ko mutane ne ko abu ne a cuɗanya ya dagule kamar ka je kasuwa mutane a cakuta wani yana magana wani yana cewa wani yana tafiya wani yana zanne wani yana siya wani yana siyarwa wannan shi ake cewa kullaida kullaida ko abu ne cakuɗe ya kafa gane shi kullaida shine kaza ka kullaida wazaninsa fu'aila fu'aila wazaninsa fu'aila a shukara kuma sunan wani ushu ne ushu ne yana daga shu'asa wani tsiro ne wanda ake ce mishi a shukara wa'azu li ghairi hadhihi tindara wa'azu wa'azu tindara ka danganta a karantaka ga wani wayannan auzani da ya kawo a nan yana nufi inda ismi ne maksuri to galibi za ka same shi da wani wazani cikin auzani cikin wayannan auzani in ka ga ismi maksuri ba ka ga wazaninsa cikin wannan auzanin da ya kawo ba ka danganta mishi karanta kamana kaɗan ne babu yawa amma duk da wannan bayanin da ya yi ya kawo wasu abu fiye da wanda ya kawo a nan a cikin manzumarsa ta kafiya ya kawo da yawa daga ciki manzumarsa ta kafiya da sharhin kafiya ya kawo da yawa cikin auzani mafsuri amma mu lura wannan mafsurin da ya yi magana a kai banda al-mafsurul kiyafi mafsurul kiyafi shi ne duk wani suna wanda ake mayar da shi masuri a cikin auzanin da ake ba su kiyasi misali istafa wazaninsa ista'ala suka ce al-mustafa al-mustafa ka ɗauko shi ne daga istafa shi ma ismi ne masuri to saboda haka a cikin wayannan wanda yake magana a kansu yake kidaya su baya nuna baya baya nufin ko bai kawo maksuri wanda za ka iya samun sa a kiyasi ba kamar al-mustaba daga daga istaba al-mustafa al-mustafa daga istafa irin wannan ko Musa misali sunan annabi Musa ko Isa ko kowanne maksuri ne saboda idan aka ce ismi maksuri ana nufin duk sunan da karshen sa alif ne wannan auzani ba sa daga cikin wayancan auzani su mustafa su mustaba da abin da ya kama da su limaddiha fa'ala'u af'ila'u musallasal aini wa fa'alala'u sannan shi ismi mamdudi yana da wasu auzanai su ma cikinsu ya ce akwai fa'ala fa'a fa'ala fa'a fa'ala'u cikinsu akwai fa'ala'u fa'ala'u nan misali kamar misali harba'u harba'u ko har'a'u har'a'u wanda yake zuwa ismi sannan kuma in mazdari ne akwai mazdarin ragiba yargabu ragba'u ragba'u na masdari na ragiba sannan sifa ne kamar ka ce hamra'u yana zuwa ismi yana zuwa masdari yana zuwa sifa fa'ala abin nan af'ila'u kuma yace musallasal aini shi af'ila din kala uku ne akwai wanda yake ainun din mai fata shine af'ala'u akwai kuma wanda yake da yake da damma shine af'ula'u akwai wanda yake da kasara shine af'ila'u misalin wanda yake da fataha shine ar arba'a'u saboda ana cewa arba'a'u ana cewa arba'a'u ana cewa arba'a'u duka sunan ranar laraba arba'a'u arba'a'u arba'a'u wanda dukansu ya hada a abin da yake cewa musallasul aini da musallasul aini din musallasul aini wa fa'ala la'u fa'ala la'u kuma misalin sa a fa'ala la'u misalin sa aqraba'u aqraba aqraba sunan wani aqraba wazanin sa af wazanin safa a lala'u sannan summa fi'ala summa fi'ala fi'ala da yake nufi yana nufin summa fi'ala'u ne sai ya cire hamzan ya mayar da mamdodi mafuri so ya ce summa fi'ala fa'alula fa'ula wa fa'ila'u fi'iliya maf'ula misalansu gaba ɗaya summa fi'ala da ya faɗa misalinsa shi ne kisasa kisasa suna ne na alkisas kisasa sannan fu'ulula da damma guda biyu da ya fada kaman kurfusa'u kurfusa'u wani irin nau'in zama ne za ka ce ka'ada zaidun kurfusa'a zaidu ya irin wannan zama wani irin zama na ban dariya fa'ula'u kuma misalin ashura'u ko tasu'a'u maf'ula'u a fa'ila'u kuma misalin sa shine qasi'a'u qasi'a'u wanda rami ne na kurege rami kurege shi ne ake ce mishi qasi'a'u qasi'a'u fi'iliya kuma misalinsa kibriya'u na girma wanda Allah subhanahu wata'ala kadai ne ya cancanci irin wannan girma alkibiru ne amma na Allah shine kibriya'u wazaninsa fi'iliya'u fi'iliya'u maf'ula'u kuma abin nan maf'ula'u misalinsa ma'atuna jam'i ne na atan na jaka ta mata amma jam'i ba da kiyasi ba ba da kiyasi ba wa mutulakal aini fu'ala sannan yace wa mutulakal aini fu'ala fu'ala shi ma yana zuwa mutulakal aini mutulakal aini mutlaqal aini yana nufin fa'ala'u ko fa'ula'u ko fa'ila'u a lokacin da kai wa ainun din fataha alif zai zo ko kai wa ainun din damma waw zai zo in kai wa ainun din kasara ya zai zo wayannan gaba daya suna cikin auzani na na a fa'ala misalin mefa'u mefa'un barasa'u barasa'u barasa'u nan ana gaya wa mutane wanda suka tare a guguda suka ware cikin sauran jama'a barasa'u wazaninsa fa'ala'u fa'ala'u sannan kuma mai kasara kuma ana cewa a karisa'u mai kafin ko mai kafin ka fari sa'u ko ka ri sa'u mai kafin ko mai kafin wanda a sunaye ne guda biyu suka zo da a lahaja biyu ɗaya da kafin ɗaya kuma da kafin sannan kuma mai zammansa kuma shi ne ashura'u shi kuma luga ne na ashura'u ashura din wasu suna cire hudun su ce ashura'u ashura'u wannan shi ne misalan su gaba daya shi ne ma'anan wa mutulakal aini fa'ala wa kaza mutulaka fa'in fa'ala'u ukida haka nan mutulaka fa'in akwai fa'ala'u shi ma wanda yake da wasali uku a fa' za ka ce fa'ala'u za ka ce fu'ala'u za ka ce fi'ala'u yana zuwa wayan nan gaba ɗaya misalin mai fataha janafa'u janafa'u sunan wani waje ne misalin mai kasara siyara'u siyara'u wazanin fi'ala'u sunan gwal ne sunan gwal ne sannan misalin mai damma zurafa'u ko nufasa'u haka nan irin su ulama'u su kurama'u wanda yake zuwa jami wayannan auzani idan muka duba ya kawo mana wazani wanda yake na na maksuri guda goma sha hudu na mamdudi kuma guda goma sha bakwai ya kawo abin da yake nufi galibin mafuri in dai ba fiyafi ba ne wanda ake samunsa a wasu auzani na mazi to wayannan su ne suke zuwa wazanin mafuri in kuma mamdudi ne galibi wazaninsu wayannan su goma sha bakwai sannan a haka ɗin a cikin littafinsa kafiya ya ƙara wasu hauzani daban a kan wayannan kasancewa sananne ne alkafiya alkafiya littafi ne wanda aka ɗauko alfiyar da muke karantawa a ciki saboda haka alfiya a muftasar ne na alkafiya saboda haka dole ne a cikin kafiya a samu wasu auzani wanda babu su a cikin alfiya da malaman da in sun fara karatu tun daga ajiruniya suna karanta alkafi alkafiya alkafiyan tana tafi da baiti dubu uku da wani abu dubu uku da wani abu duk kuma arabiya ce nahu nahu da sarfu ne yake karantarwa amma himmar mutane a yau hatta alfiyan ma wasu ba sa iya karantawa su fahimta kawai an karanta ajiruniya mai kokari ya hada da mulhasul iraq ko ya hada da manzuma ta ajirumiya shi ne wannan al'imritiya shi kenan a shi nahu ya gari sannan idan wasu rikice-rikice ya faro na iradi aka sa aka kasa wurewarewa ko a hadisi ko kuma cikin ayoyin ƙur'ani shi kenan sai a ce abun abun babu shi abun babu shi to wannan shi ne maksuri a ismi maksuri da mamdudi sannan yana so maksuri da mamdudi ya kawo ma ismin da zai zamanto maksuri da siyasi da ismin da zai zo a mamdudi da siyasi akwai wasu ka'idodin da zai ta'ada wanda da wannan ka'ida za ka san ismi mafuri da ismi mamdudi wancan kuma ya faɗi auzan ne na mafuri da auzan na mamdudi daban ne da wannan karatun da za mu yi shi yanzu shi ne ce izasu munista wujaba min qabli taraf fatahan wa kana za nazirin kal'afaf yace idan izasta wujaba ismun min qabli sarafi fatahan idan ismi ya cancanci ya cancanci ko kuma harafinsa na kafin karshe shi yake yi da taraf harafin da ya zo na harafin kafin karshe in ya zamanto fataha ko yaushe fataha yake wannan kenan ismin ismin sahihi ne ba mu'tal bane wa kana za naziri wannan ismi sahihi wanda aka samu fasaha a harafin kafin karshensa ya kasance yana da naziri yana da sa'a yana da wazini irin wannan amma a mu'talli ko a ismin da ba sahihi ba misalin wannan al-asaf asaf asaf a ce ya zo a cikin ƙur'ani ina abinnan wal'alla ka ba su in nafsaka ala a tarihi illan yi uminu bi hazal hadisi a safa ana cewa a sifa ya asafu asafan al'asafin shi ne a takanci jin ciwon abu a zuciya to asaf din nan in ka ce ismi al'asaf za ka ga al'asaf din harafinsa na kafin ƙarshen sinun ne wannan sinun din ya kasance yana da fata sinun din ya kasance yana da fata to yana da kuma za ka iya samu a isimi shi kuma mu'utalle mu'utalle ba sahi ba shi ma wazanin tsaye da asabtin kamar ka ce jawan jawa asali jawan nuna asalinsa jawaya jawaya shi ma harafinsa na kafin ƙarshe yana da fataha to wannan shi an yake nufi da ismi sahihi a samu ismi mu'talli ya zamo nazirin sa'irinsa abin da ake nufi da nazirinsa sa'an sa'irinsa yadda wannan ismi sahihi harafinsa na kafin ƙarshe yana da fataha shi ma wannan ismi mutalli a harafin kafin karshensa shi ma yana da fata to shi ne ya ce falinaziri fil mu'allil akhiri wannan sa'an nasa irinsa wanda yake harafinsa na karshe harfin illa ne shi mu'talle ba sahihi ba ne subutu kafirin to zai samu kasir bi kiyasin zahirin da kiyasi zahiri misalin ka ce asafan to sai ka ce jawan sahihin mu'tallinsa zai zamanto mafuri ne wannan ba zai kasance kawai a masdari ko a mufradi ko a jam'i bane zai iya kasancewa ko a masdari ne ko a ko a mufradi ne ko a jam'i ne zai iya kasancewa a kowanne in dai isim ne abin in dai abin isim ne ko ismul masdar ne ko ismi ne haka ko jam'i ne in dai harafinsa na kafin karshe ya zama fataha ne kuma harafinsa na karshe harfin illa ne to zai zo da kiyasi zai zo ya zamanto a maksuri ne shi ne ya buga ma misali ya ce ka fi'alin wa fu'alin fi jam'i ma ka fu'ulatin wa ka fi'ilatin wa fu'ulatin na duma kafi'alin wa fu'alin kaman wazani ne na fi'al da wazanin fu'al wanda kowannen su jam'i ne jam'i ne na fi'ila fi'al jam'i ne na na fi'ila fu'al jam'i ne na fu'ula misalin fi'ila shine kirba kirba jam'in sa kirab ala wazanin fi'al misalin fu'ula kurba kurba na ibada kurbatun na nafila ibada ta nafila jam'insa kurab jami'in sakura misalin fu'ula din yace nahu duma duma adduma kaga wannan adduma din ya zamanto makuri ne misali yirya ismi ne kamar kirba amma ne kirba din sahihi ne harafinsa na karshe baɗin ba harfin illa ba ne amma mirya mirya harafinsa ya ɗin harfin illa ne kirba yadda wazaninsa fi'al ne kirba kirbatun za ka ce kirab haka nan mirya kuma shi ma wazaninsa fi'ila ne a jam'insa za ka ce mira miran to jam'in ya zamanto maksuri jam'in ya zamanto maksuri misalin kuma fu'ula da fu'al kuma kurbatun mufradi ne jam'in sa kurab ala wazni fu'al sannan nazirin sa sa'an sa kuma a mu'tal shine dumya dumyatun wazanin sa fu'ulatun jam'in sa duma to duma din ya zamanto maksuri wannan shine a takaice a duk ismi ko mufradi ne ko jam'i ne idan harafinsa na kafin ƙarshe ya zamanto sahihi to idan yana da sa'a wani ismi irinsa amma mu'tal ne shi wannan mu'talin shi ma harafin kafin ƙarshe yana da fata to mu'talinsa zai zama maksuri wannan harafi da muke magana kafin ƙarshe wanda yake kafin ƙarshe yana da fata to harafi na ƙarshen na ƙarshen in a mu'utal ne zai kasance harfin illa ne kamar yadda in ka ce dumyatun yaɗin harfin illa ne miryatun yaɗin harfin illa ne to dumyatun jam'insa duma dumatun maksuri ne miryatun jam'insa mira sannan miran ɗin shi kuma abin nan mafuri ne to wannan shi yake nufi wa masta haqqa qabla akhiril alif falmaddu fi nadirihi hatman urif wa masta haqqa alifan wannan alif din asalin sa alifan ne mansubi sai yayi wakafi da sukuni ala lokacin rabi'a asalin sa wa masta haqqa alifan qabla akhir duk wani ismin da ya cancanci alif kafin ƙarshe ma'ana harafinsa kafin harafin ƙarshen a alif ne falmaddu fi nazirihi shi kuma a isini irinsa nazirinsa sa'arsa mu'talli zai zamanto mamdudi hatman a falmaddu urifa fi nazirihi hatman yace maddu ismi sa'an ismi sa'ansa irinsa za a san shi da maddu hatiman ma'ana tilas dole misalin wannan shi ne ya riga ya gaya ma kamar zarin fi'ilin lazi kad budi'a bi hamzi waslin kar'awa wa karta'a kamar duk wani mazdarin fi'ilin da aka fara shi da harfin illa fi'ilin da farkonsa ya zamanto harfin illa ne a farkonsa ya zamanto hamza ne hamzatu wasu ne misalin ir'awa ko irta'a ir'awa ir'awa nazirinsa a sahihi a sahihi shine a ihimarra ihimarra ko fasi irtawa kuma misalinsa a sahihi ijtama'a ijtama'a to ir'awa din farkonsa yana da hamzatu wasuli irtawa farkonsa yana da hamzatu wasuli to sahihi za ka ga shi ma a masdarin harafinsa na kafin karshe alif ne misali ihi marra za ka ce ihimirar ihimirar masarinsa ijtama'a ijtima'a ijtima'a akwai alif a harafin kafin na ƙarshe to wannan wannan ismi sahihi wanda alif ya zo kafin harafin ƙarshensa to nazirinsa a mu'utalle to zai zamanto mamdudu ne misali ir awa din za ka ce ir iwa ir iwa an ir tawa za ka ce ir tiwa an ir tiwa an hagan ka ce ir iwa akwai alif da hamza ya zama mamdudi ir tiwa shi ma ya zama mamdudi to saboda haka wannan shine kiyasinsa wannan shine kiyasinsa in ka ce ir'iwa'an ir'iwa'a ir'iwa'a nasirinsa shine izmira in ka ce irtiya'an da ya irtiya'an nazirinsa shine ijtima shi sahihi nazirinsa mu'talli zai zamanto mamdudi wal adimun naziri za kasrin wa za majin binakilin kalhija wa kalhija ya ce idan ka ga ismi mafuri shi ne wal'adimin nabiri ba shi da sa'a ismi ne mafuri ba shi da sa'a ba shi da sa'a a sahihi za kasirin mafuri wa za majin mamdudi wanda ba shi da naziri ya ce binakilin za ka san su ne da nakal da sama'i da riwaya ba za ka san shi da kiyasi ba misali ka samu ismi maksuri ka samu ismi mamdudi amma a sahihi kuma ba su da naziri to wannan za ka san ire-iren su ne da nakali da sama'i ba da kiyasi kamar yadda aka bayyana ba misali sakal hija hija shine misali na mafsuri alhija shine suna hankali wa kal hiza hiza'u kuma misali na mamdudi shine sunan takalmi sau ciki takalmi sau ciki ana ce alhiza'u alhiza'u كيفية تسمية المغفور والممدود وجمعهما tasmihan yace kaifiyar yadda ake wa ismi mafuri tasmiya da ismi mamdudi tasmiya da kuma kowannen su za a musu jam'i tafi jam'i tafi din shine jam'i jam'ul muzakkar salim da jam'ul muannas salim akhira mafurin su sanij alhuya in kana an salasati murtaqiya yace karshen ismi mafuri yace kamar yadda shi ya in kana so za ka yi shi tasmiya ne akhira maksuri tusanna karshen ismi maksuri wanda ake so a mishi tasmiya ko tusanni wanda kake so ka mishi tasmiya iji alhuya wannan karshen kamar da shiya da sharadi wanne sharadi ne in kana an salasatin murtaqiya ai in kana murtaqiyan an salasatin idan harufansa idan ka kirga ya wuce harufa guda uku ma'ana da ruba'i kenan ruba'i kaman hukula hukula kaga ha'un ba'un lamu karshen karshen kuma alif kaga harufa hudu ne sai ka ce hubula ya ne hubula ya ne sai ka sa sai ka sa ya alif din ya kamar da shi ya كذا الذي لا أصله نحو الفتى والجانب الذي أميل كمتى هكذا اسم ده أصل سياني أصل سياني نحو الفتى كما الفتى تاني da zaka gane ismi ismi in alif ya zo a ciki asalinsa ya ne ko wani za ka mayar da shi tasmiya ne kamar da alimamu shafi biyu cewa وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من حلا صادفت من حلا مثالي الفتاة ألف الفتاة أصل سياني شيء ذاك شيء الفتيان الفتيان والجامد الذي أميل هكذا اسمي جامدي هكذا اسمي جامدي اسم دبعة أصل سبع كمتا kamar mata idan ismi jami'i ne wanda ba san asalinsa ba ana mishi imala malaman kira'a suna masa imala to a wannan lokaci shi ma za ka mayar da shi ya ma'ana wannan imala din za ta kasance kamar dalili ne da yake nuna cewa asalin ta ya ne duk da ma ba a san asalin asalin wannan harifin ba shi ne kamata misali hamza da kisayi suna wa mata imala wa ya na mace hazir wato kamar yadda warshi kuma warshi yana wa mace takriri to amma idan ya kasance ba a masa imala kuma ba a san asalinsa ba jami'i ne kamar lada a lada lada din tun da ba a masa imala to shi a wannan lokaci sai dai kamar yadda alif dinsa wau kamar yadda bayaninsa zai zo a nan gaba في غير ذا تقلب واو للألف وأولها ما كان قبل قد ألف yace shi gairi za in ka cire wannan in ka cire wannan wanda ya yi magana a kansa wani ismi wanda asalinsa ya ne ko jami'i wanda wanda ake nishi imada yana nufi idan ismi idan alif din ismi ya zamanto asalin wannan alif din wau ne to a tasmiya za ka mayar da shi wau misali afa za ka ce asawa ne asawa ne asa asawa ne saboda alif din asalinsa wau ne sannan kuma lada wanda ismi ne jami'i ba a mishi imala alif dinsa ba a mata imala to shi ma za ka ce ladawa ne ladawa ne sai kamar yadda alif din waw shine ma'anar fi ghairi zadin tukulabu wawan lil alif ai tukulabu al alifu wawan alif din nan na wannan ismi za a mayar da shi waw a tasmiya abin da yake nufi da wa auliha ma kana qabl kad uhi bayan kayi wannan kaidan da aka yi magana a kansa sai ka biyar ka biyar mata ka biyar mata ka biyarwa kabiyarwa wannan alif din da aka mayar da ita ya ko wannan alif din da aka mayar da ita wa kabiyar da abin da aka rigaya aka saba a baya abin da can baya ya kasance an saba an saba da shi ana sawa ta suniya shi ne alif da nuna kenan sai ku ce mata ya ne fi hadatin rafi kenan ko mata yayi fi hadatin nasibi wal jarri sai ka ce sai ka ce fatayani fatayaini ko ka ce misali matayani matayaini sannan kuma a nan kuma da ya ce fi gairi za tu kulabuwa wa alif to nan kuma sai ka ce asawali ko ka ce asawaini ko ladawani ko ka ce ladawaini shine ka kawo alif da nunun ko ko ya da nunun na tasmiya shi yake nufi da wa'auliha ma kana qablu kad ulif wa ma kasara biwawin sunniya wa nahu ilba'in kisa'in wa haya biwawi biwawi naw hamzin yace duk ismin da in kaga hamzan sa hamza ne hamza ne wanda yake hamzan sa hamzan sa ya zamanto hamza ne na tasniya na ta'anisi irin su hamra'u sauda'u to shi wannan za ka mai da wannan hamza ya zamanto ba kamar sahara'u a tasniya za ka ce saharawa ne hamzan za ka mai da shi wau saboda hamzan na ta'anisi ne hamra'u za ka ce hamrawa ne sauda'u za ka ce saudawa ne baida'u za ka ce baidawa ne hamzan sai ka mayar da shi wau saboda menene wannan hamza din hamza ce ta ta'anisi ismi ne mu'annasi shi yasa yake biwawin sunniya za a mishi tasniya da wauri alif din sunniya alif ne na iflaki wa na'u ilba'in kisa'in wa haya biwawi nau hamzin idan kuma kaga hamza din an juya ta an juya ta daga wani asali ne misali hamzan a ce asalinsa hamzan asalinsa wau ne ko asalinsa ya ne to a wannan lokaci kana da wajihi guda biyu saboda idan ka ce ilba in ka ce ilba'a fisa'a haya'a wayannan hamzan da kake ganin su asalinsu wau ne ko kuma a ko kuma asalinsu ya ne misali kisa daga kasautu ne daga kasautu haya daga hayaitu hayaitu hayaitu to kisa'a daga kasautu kenan wannan hamzan asalinsa wauri kisa'a asalinsa kisawa kisa'u asalinsa kisa'u sai aka mayar da shi ne sai aka mayar da shi a hamza hakanan haya haya to a wannan lokaci a tasmiya za ka iya mayar da shi wau ko ka bar hamza misali tasmiya na kisa'a a ilba ilba'ani ko ilbawani tasmiya na kisa kisa'a kisawani ko kisa'ani tasmiya na hiya a haya haya'ani ko hayawani za mu tsaya a nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh